وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا نعم إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yan'uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijira yau na da shekara 1445 26 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a wannan unguwa ta Real Quarters a nan fadar jihar Gombe. Barkamu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman ayoyin Alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan darare na Ramadan masu tarun albarka. Idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratul Hijri mun yi darasi na ɗaya na biyu a cikin surar. Karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 20 daidai. Za mu tashi aya mai namba ta 21 a surar insha Allah. ومن شيء إلا عندنا خزائنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نعم وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah ta'ala yake cewa wa in min shay'in suka ce min din nan za'ida ce tana zuwa ne domin cikon ma'ana babu wani abu inji Allah illa indana khaza'inuhu face taskarsa tana gare mu inji Allah duk abin da ka gani a duniya da wanda ka sani da wanda baka sani ba to taskarsa tana ga Allah iza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙa ka roƙi Allah domin shi ne mai abin kuma ba shi da ruwa kuma abin ba ya ƙarewa kuma ba shi da ƙyashi kuma so yake ma a roƙe shi ya bayar sai Allah ya ce duk abin da ka sani taska tasa tana ga Allah wa in min shay'in illa indana khaza'in sauka duk wanda ya fi ka roƙon Allah ya fi ka kusa da Allah kuma ya fi ka rufin asiri duk irin abin da Allah ya ma a duniya inda ya baka addu'a to kai koma baya ne abin Allah ka dinga roƙonsa a duk lokaci kana ƙara kusanci ga shi kuma iya cikin biya ma bukata to duk abin da ka sani Allah ya ce a gare mu taskasa take a kummiyatihi mahfuza kaifiyar yanda abin take mun kiyaye shi duk abin da ka sani ruwa ne arziki ne abinci ne wane ne wane ne to taskasa tana ga Allah kuma shi ya san irin tsarin da ya masa wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum shi duk abin da ka sani Allah bai saukar da shi ga bayi sai bisa hasabil masalih sai gwargwadon yadda zai kawo musu maslaha yasa Allah ba zai ce duk watannin shekara a dinga ruwa ba domin zai zanto ba maslaha ne zai zanto akwai yiwuwar zai kawo hasara da rashin rayuwa mai daɗi to sai Allah ya takaita wa'ansu watannin bi qadaril masalih sannan kuɗi ba kowa ba ne yake da kuɗi da kowa zai yi kuɗi to da rayuwa ba za ta yi daɗi ba wa zai ma aikin leburanci wa zai ma aikin ƙarfi wa zai koyar ma da yayanka ba mai yi kaga sai bayar ƙadarul masalih yayi wa'ansu mawadata don sa taimakawa masu rauni don rayuwar ta miƙe gaba ɗaya ana ganewa haka Allah yake in lafiya ce ba zai bi kowa lafiya ba wa'ansu da lafiya wa'ansu ba lafiya wani rashin lafiyarsa shi ne zamansa lafiya wani kuma lafiyarsa shi ne zamansa lafiya kowa kadarul masalihi nasa sai Allah ya bashi abin da zai yi yasa Allah ke cewa law basatallahu rizqal ibadihi ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن mm.
ولكن ينزل بقدر ما يشاء Mm.
إنه بعباده لخبير بصير Allah ya ce walau razaqal walau basatallahu rizqal ibadihi da Allah zai baza arziki ga bayansa kowa miloniya ne kai ma kasa ban da zai faru ai da rashin hankali zai yi wa kasa to yanzu ma da yaya Allah ce labaghaw fil ard da an samu dagawa a bayan kasa sai an samu zalunci da wauta zai yi yawa a bayan kasa walakin yunzil bi qadri ma yasha sai Allah ke saukar da arzikin gurgurdan yanda yaso gurgurdan yanda yaso Allah zai iya azurta kowa amma cikin hakan ba maslaha ba maslaha a rayuwar ma ba za ta yi daɗi ba to sai Allah ya riƙe arzikin ya ba wanda ya so cikin bayansa shi ma gwargwadon gwargwadon maslaharsu ana ganewa shine Allah ta'ala ke cewa lakin ila zulbi qadarin ma yasha Allah ta'ala iya saukar da komai gwargwadon buƙatar mutane gwargwadon yanda za su rayu mai imani su ƙara masu imani su ƙara imani masu imani su ƙara kusanci ga Allah to sai Allah ya saukar da komai gwargwadon haka ya ji shi illa bi qadri ma'lum ala hasbil masalih iz law nazzala marra wahida da Allah zai saukar da abu a lokaci daya lam tana intifa'ikum bihi kuma Allah sai ya hana ku amfanuwa da shi sai wani lokacin fa yanzul bi qadri maslahatikum fi sai Allah ya saukar da wani abu kuma gwargwadon maslaharku sun mamassala kaifiya in zalil ashiya ala kadiril haja sannan Allah sai ya ci gaba da bayani game da saukar da abubuwa bisa gwargwadon bukatunmu duk abin da ka gani Allah ya kawo shi ya zo da yake gwargwadon bukata ne Allah baya san almubazzaranci shi yasa yake cewa a cikin suratu al-furqan wallazina idza anfaqu lam yusrifu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah ce ko arzikin ya baka daga cikin ka zama bawan Allah mutumin kirki to lam yusrifu wa lam yaqtu ba almubazzaranci ne israfi ba za ka dinga yin abu wajen wajen bukatu ba kawai dan Allah ya baka arziki ka dinga almubazzaranci to wannan ka fita daga cikin layin bayin Allah na kwarai sannan kuma ba za ka yi ƙauro ba Allah ya baka ka nuna kaman bai baka ba ka ƙi wadata iyalanka ka ƙi taimakon makotanka ka ƙi taimakon ƴan uwanka to nan ma baka fada cikin layin ibadur rahman ba in Allah ya baka arziki to kar kai almubazzaranci kar arzikin ya jawo ka sabi Allah abu na farko abu na biyu kuma kar kai ruwa kar ka zama mammako mai hannun ƴan dambe kar ka zama dan Alteco United an gane ko yawa dan kankamu kar ka zama wannan ka zama to kana saki kana saki to haka arziki yake to dole sai ka hada wannan siffa guda biyun kar ka yi wancan kar ka yi wannan sannan kana cikin bayin Allah wanda Allah ke ce musu ibadur rahman ba sa kauro ba sa albazaranci wa kana bayyana zalika qawama suna tsayi tsakanin ba za su yi kauro ba kuma ba za su yi albazaranci ba ana fahimta to Allah ta'ala sai ya ci gaba da bayani kan yanda yake saukar da abubuwa bisa kuma gurgurdan bukatun yan adam sai Allah ya ce وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم
نعم وما أنتم له بخازنين yau kuma ga ƙorani ya kai mu agrid science an gane ko yadda Allah ta'ala yake sa bishiyoyi su tsoro har su ba da sakamako wanda za su haifar da 'ya'yan marmari ka tsaya ka ji yadda Allah yake ikonsa ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn ko la'allakum tazakkaru duk abin da gani Allah ya halice shi namiji da mace har har bishiyoyin mu haka suke bishiyoyi akwai maza akwai mata to ya ake yi namijin bishiya ya kusanci ta macen bishiya har a samu amfani ya fita kamar yadda namiji zai kusanci mace a samu juna yadda dabba namiji zai kusanci macen dabba a samu juna to ya ake yi namijin bishiya ya kusanci macen bishiya a samu ‘ya'ya da amfani a zahiri ba ka gani ai yaushe namijin bishiya zai ciro daga inda yake ya je ya samu macen bishiya inda take har su samu haɗuwa har a samu sakamako idan ka bayan nuna ma wannan to sai Allah ce da iska yake wannan yake wa arsalan riyaha Allah iya saukar da iska lawaqiha sai ta zama to tabarbari matan bishiyoyi iskar ta tashi daga mazan bishiyoyi sai ta je tabarbari matan shi kenan sai fure ya fita inda Allah ala kulli shay'in qadir an gane ku sai fure ya bayyana in mangwaro ne sai ya zuba yaya in lemo ne sai ya zuba yaya in wane ne duk sai ya zuba yaya to iska ce ta huci ta mazan bishiyoyi Allah zai ikon sa mala'ika ya fito da ita sai a bi da ita saman matan bishiyoyi sai ya samu liqa kamar sun samu haduwa tsakanin mace da namiji kenan an fahimta to wannan hikima ce da ni'ima da baiwa daga Allah subhanahu wataala to haka ake barbarar bishiyoyi sai ya zama to bishiyoyi lokaci kaɗan sun yi fure sun yi ‘ya'ya har a amfana wani ya zama jari ya siyar har wani ya zama sana'arsa kenan wannan Allah kenan da baiwarsa da kuma da rahama kun ga ƙur'ani ba abin da ya bari har ya kai mu duniyar bishiyoyi ya kake ɓare lemo ka sha ta ƙur'ani ya faɗa ya kake gididdibe mangoro kana jana kai akwai zaƙi mangoron nan to ya ake yake yi ta ƙorani ya faɗa mai an fahimta ya kake samun kanya ka sha ko ɗinya ko gwaiba duk ƙorani yau gashi ya sanar da kai yadda Allah ke ikonsa wajen barbarar matan bishiyoyi har su fitar da farai har ‘ya'ya su fito har ‘ya'yan su nuna har a zuwa amfana domin inna hu ala kulli shay'in qadir Allah dama ya ce ma farɗana fi kitabi shi sadaqallahu alazim Allah ba abin da ya bari face ya biya ni sa Qur'ani duk abin da ka sani sai dai iliminka bai kai ba ko ba ka zuwa makaranta wajen karatu amma ba wani abu na rayuwa wanda ƙwar'ani bai zo da shi ya yi bayani ba an fahimta wa arsallar ra'iriya halawaƙiha sai allah ta'ala ya turo iska ta barbari matan bishiyoyi fa an zalla mina sama ma sai kuma allah ta'ala ya sauko da ruwa daga gajimare in allah ya yi magana sauko da ruwa daga sama to kamar ya sauko da shi daga gajimare ne ana fahimta ashab kenan li'annahu fis sama'il ard domin shi gajimare shine yake kusa da mu tsakanin gajimare da sama to ya fi nisa tsakanin gajimare da mu gajimare mai yawo da ruwa har ya saki ruwa a yi ruwa to iya kusa da mu an bayyanta gajimare iya nesa da sama nesa mata sosai kuma wata hikima ta Allah sai Allah ya rike gajimaren duk da kayan nauyin baya faduwa domin innahu ala kulli shay'in qadir iya dauke da litocin ruwa biliyoyi ba iyaka amma da su yake ta gudu a sararin sama idan an mai tsawa ga jimaran ya kada nan ya kada nan da wannan kayan nauyin amma baka taba ji an ci ya subuci ya fada wani gumba baka taba ji ba ko ba za ka ji ba domin aikin Allah ne shine wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ya sauke sauko muku ruwa daga jigajimare fa asqaina kumuhu sai Allah ya shayar da ku ruwan ai sarihan lisuqyakum ko lisaqayakum sai Allah ta'ala ya sauko da ruwan domin ku shayar domin ya shayar da ku ya shayar da ku kuma ya shayar da amfaninku sannan ya shayar da dabbobinku shi ruwa in ya sauka amfaninsa kadai Allah ne ya sani an gane ko amfaninsa kadai Allah ne ya sani amma ba mu ‘yan adam ko tsirrai ne kadai muke amfanuwa da ruwa ba Allah ne kadai ya san irin al- dandazon halittun da suke amfanuwa da ruwa fa asa kaina kumu wa antum wa abidukum a- wa, wa, wa an'amikum duk a- wa, wa, wa, wa, wa ashjarikum bishiyoyinku ne bayinku ne dabbobinku ne tsirranku ne ma'adananku ne duk ruwan iya zuwa ya shayar da su domin su zama to sun samu ikon da za su amfanar da al'umma wa an zalla jibalan wa ma an zallahu jibalan kuma domin wata hikima ta Allah bai sauko da ruwan kamar duwatsu ba bi kasri biyutikum in yazo kamar duwatsu zai ruguza miki da janku a ce ana ruwa ma kamar bulo inci tara ai ba mai zama lafiya duk su ya rugurguza duniya gaba da shi to wata hikima ta Allah sai Allah ke sako da ruwan dugu dugu dugu dugu wanda ba zai rushe ma gida ba ba zai rushe ma shago ba ba zai kashe ma amfanin da ka shuka ba ya yi daidai da amfanin in gero ne in dawa ne in masara ne in ma menene ka shuka to zubar ruwan ba zai illatar da amfanin ba kuma sauko da ruwan ba zai illatar da gidajenku ba ana fahimta wannan ma ni'ima ce ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah Allah bai sauko da ruwan manya-manya ba domin ya zama to iya kassara muku ko ya rusa muku gidajenku wai hulikum manafi'akum kuma ruwan ba zai zama to iya halakar da abin amfanin ku ba sai Allah ya ce wa ma antum lahu bi khazinin ba ku bane kuke taskance ruwan fa mu ne inji Allah ko dai za ku ga ruwa ya sako kawai za ku iya abin da za ku yi da shi amma ba ku isa ku taskance abin da zai amfani gobe ba wata hikima ta Allah dama ya ce komai bi kadari ma'alum ne da wani gwargwadon ilimi sananne a gunsa Allah bai kaddara sama za ta shekara tana ruwa ba a cikin ikonsa da kaddarawa sai sanya mata watanni da lokaci in wannan lokacin a shekara shikenan kuma sai wata shekara dan adam kuma bayan da za a iya rayuwa ruwa daga iska oxygen abu na biyu sai ruwa yasa cikin hikimar Allah abinda suke sama sanadaran rayuwarmu sai yi su mai arha yanzu wannan iskar da muke shaƙa da a hannun shugabanni take ko musamman ba kai jam'iyyarsa ba ka zo zaɓe wannan iskar da a hannunsu take ai da ku yawa ya cire mata tallafi ai kai ba ma cire tallafin ba wallahi wani da gangan za a hana ku wallahi da gangan duk da tallafin za a hana ku don kwansa da yawa su mutu a cikin ku don ba ku dangula musu ƙuri'a ba ku zaɓe su ba ku yi su ba to Allah sai satin ya tabajjana ba wanda zai ce ya mallaki iskar babu shi ta Allah ce da talaka da mai kuɗi da shugaba kowa shi yake kyauta wannan hikima ce abu na biyu kuma da yake zama sanadarin rayuwa sai ruwa ruwa Allah ta'ala ya wadata shi a cikin al'umma in nan babu to nan da akwai kuma za ka iya iba ka wadatar da iyalanka ne yau da gobenka ka tafi neman abincinka da a ce shi ma ruwan za su yi yadda za su tattare shi ɗin su riƙe shi a gunsu ba mai shahe sun ba shi da rayuwar wahala za ta yi don da za ku yi haɗuwa a unguwa ku tona bohol kuma ruwa yanzu bayan da za su yi da wani ma a cikin gidansa zai tona yan ƙauyuka kuma ga koguna na a bayan gidajensu ba mai hana ka to duk abin da zai zama sinadarin rayuwarka da shi za ka rayu to Allah sauƙi yake da shi in ka kuma kuma duk da abin da ya fi tsada ya fi tsawwala musifa to ko ba shi za ka rayu ko ba shi za ka rayu wata rana lokacin sarki faisal na saudiya can wajen 70 ya saka lokacin da ruhin imani da musulunci sosai mutane suna kishin addini tun a lokacin sai shugabannin amerika da sauran turawan duniya suke kai musu wani haka ra'ayi dai akan su juya kaza su juya kaza domin su ne harkwatar addinin duniya wata rana sai sarki faisal ya sa aka yi wani ƙauye aka je bayan gari maka aka yi ƙauye na gargajiya ba a kai nefa ba ba a kai ruwan famfo ba duk dai abu na karkara da shi aka rayu a gari sai ya gayyato shugabannin duniya a lokacin suka zo wannan ƙauyen yadda suka yi kwana uku duk abin da suka rayu da shi na gargajin yankin ne ruwansu na gargajiya ne abincinsu haka fitilinsu na gargajiya haka aka rayu ya ce dalilin da ya sa na muku haka in kun matsa min kun ce sai na shigar da ra'ayinku a cikin mulkin saudiya wallahi rijiyoyin fetur ɗin da zan banka musu ta gaba daya duk mutumin da ya rayu kwana ɗaya biyu a gutu zai iya rayuwa a gutu na gwammace da na bi ra'ayinku mu saba wa addini kwana na rayuwa ƙauye sarki faisal aka yi faɗa lokacinsa ya gayyato su kwanansu uku a ƙauyen ya ce wallahi tun da muka rayu kwana uku za mu iya shekara ba mu damu ba saboda duk abin da ha gani an damu da shi ke a sa mai tsada a cire mai tallafi a sa bala'i to in ka kwantar da kuma shi za ka rayu wallahi kuma shi za ka rayu to Allah ta'ala sai yake cewa a wa man nazilahu illa bi qadri ma'lum wa arsalna riyaha lawaqiha azalna min as-sama'i man fasqayna kumuhu wa ma antum lahu bi khazinin Allah ta'ala sai ya sanya ƙasa ta tana rizabin na ruwan da za mu yi amfani yau da gobe kaga idan sama ta yi ruwa bayan ya zo amfani ya samu mun ƙiba mun sha dabbobi sun yi a kowanne da yake shigewa cikin ƙasa kuma idan ya shiga ƙasan kuma allah rizabin ɗinsa yake a tare shi a ƙasa za ku buƙace shi a yi in damuna ta wuce za ku buƙace shi shi ne za ku iya tona bohol ku jawo shi sai zama ta amfani gare ku a gunda ake noman karkara noman rani za a dinga rijiyoyi ana jawo shi daga kasar ana bayan shukoki da shi a bada amfani to wannan taskacewar da Allah ya shi ya isa yi wannan kuma ni'ima ce daga cikin ni'ominsa in Allah ya so sai ya ki taskace ruwan in ya zo fu kun gama amfani kuma gobe da me za ku yi amfani kaga rayuwa za ta shiga wahala he kai ruwan kasa ya hana kasar haɗiye ruwan kuma ya ba ku basirar idan kun bukata ku iya jawo shi ko mai fito kuna tona bohol kuna sa inji zai fombin ɗinsa gaba ɗaya ku sha gun da ake noman rani a yi ta noma gashi nan to ruwan sama ne Allah yake ajiye muku shi a ƙasa sai ce taskace ruwan ba ku kuke yi ba in ji Allah mu ne muke yi ana fahimta shi ne wa ma an kuma lahu bi khazinin ba ku isa ku taskance ruwa domin ku yi amfanin goben ku da shi ba Allah ne yake da wannan iko Allah mun gode ma Allah ƙaro mu daga cikin nemomin ka muna cikin wannan karatu sai ɗaya daga cikin malaman mu na jiha malam muhammadu shani ya kama na malam adamu shani afwan ai duk bawon allah muhammadu ne ko malam adam muhammadu shani ya zo mana wannan majalisi namu domin ziyara gani da ido babu shakka duk wanda ya san malam ya san hirbawar maya a ƙauyuka da cikin gari da duk inda allah ta'ala ya nufe shi malam adamu shani ba bako bane a ƙungiyar izala duk wani matashi ma a buɗe ido ya gan shi kuma allah ta'ala ya masa ni'ima na samun muhallinsa na kansa wanda ni na ji har muhallin nasa na gani a nan hanyar wajen kotu ko wajen babbar kotu ta ƙasa da take can hanyar high court yawa a nan wajejen gidan suke bangaren arewa da titi wanda mun je mun sa albarka har da ko masallaci a gidan da sauran gun ibada da almajirai da ta karatu kuma har yanzu bai daina fita ƙauyuka wajen da'awa ba da yake ta mana yi wa malam fatan alkhairi allah ya ƙara maka lafiya allah ya ƙara ma ƙwarin gwiwa abinda aka sa a gaban addini Allah ta'ala ya bada sakamakon alkhairi Allah ta'ala ya ma albarka da kai da iyalanka gaba daya laururori na rayuwa da ake fama da su Allah ya yi mana duka Allah ya kama na fatahi daga gare shi na'am aya ta gaba wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun Allah ya ce wa inna lanahnu nan ma ku koma irin abin da muka fassara shekaran jiya ne nun almu'azzima nafsahu ne ba nunul jam'i ba ne in ji Allah mu ne muke kashewa muke rayawa wa inna lanahan nuhuyi wa numit duk wanda gan shi a raye Allah ya ce mu ne muka raye shi wanda gani a mace mu ne muka kashe shi ji Allah an gane ku can ya ce wa annahu wa amata wa ahaya wa annahu wa adhaka wa abaka wa annahu a'alaka adanil ula wa samuda fa ma abaka duk Allah ne yake in kaga wani iya dariya Allah ne so yi dariya wani iya kuka Allah ne so yi kuka an fahimta in kaga wani a raye Allah ne in kaga wani a mace Allah ne yasa masu hikima suke cewa law sabara alqatil lamatal maqtul wanda zaka je ka kashe shi to da kai hakuri ba mutuwa zai da kai hakuri ba mutuwa zai in yau ka zama ajalin sa to dama Allah ya rubuta masa yau ba zai kwana a duniya shine da me kisa yayi hakuri to da wanda ya kashe ma ya mutu ana fahimta Allah ya ce mu ne muke da gabare ɗaukan rayuwar mutane nudawilu hafi aji samiku muke juya wannan rayuwar a jikunanku kaga wani a raye wani kuma ya faɗi ya mutu an gane ko ta'rifunahuma wala tahsunahuma kun san mutuwar amma ba ku san yadda take ba kowa ya san mutuwa ai wani mahaifinsa sun mutu wani dan uwansa ya mutu wata matarsa ta mutu wani kaninsa ya mutu duk mutuwa sananniya ce an sani amma ya ake jin mutuwa Allah ya toshe wannan jin ba ma ji sai dai wanda ya mutu ikon ba ikon ya ba da labari yasa daga cikin tashin hankali da yake gaban mutum musulmi bai sanya ya zai mutu ba a wane yanayi za ka mutu baka sani ba ko menene zai biyu bayan mutuwa baka sani ba wannan kadai ya ishe ka tunani a duk rayuwarka mutuwan nan dai ka gaskata tana nan ko wanda ba musulmi ya san za a mutu ya sani kai kuma ƙur'aninka ya faɗa ba manzanka ya faɗa ba kuma in an mutum akwai abin da zai biyo baya kasan wannan duk taka tsantsan ɗin da muke a duniya kar ka yi kaza kar ka yi kaza kar ka faɗi kaza kar ka je gu kaza duk tunanin me zai biyo bayan mutuwar ne me zai biyo bayan mutuwa duk dan shi ake tattare abubuwan nan kar ka je gu kaza wane hankali da harshen ka wane kar ka ci naman mutane kar ka yi giba kar ka yi zagi kar ka yi annamimanci duk abin da zai biyo bayan mutuwa ake nusar da kai alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut me wayo me basira inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke wa kansa hisabi in nayi kaza me zai faru in nayi kaza me zai faru sannan kuma iya aiki dan abin da zai faru bayan mutuwa duk wanda ya dauko kudin aljihunsa ya bayar sadaka ba kudin bane bayan su bayan mutuwa sai yake so ya gyara wanda ya tsaya yake addini kai da fata ba rayuwar bace baya so ba holewan bace zuciyarsa ba ta so a'a abin da zai faru bayan mutuwa yake tunawa in na mutu me zai faru bayan na mutu duk wanda ga iya taka tsatsan a addini wallahi wanda yake tunawa ka dinga tuna wannan a rayuwarka za a mutu kuma akwai abin da zai faru bayan mutuwa kuma qur'ani ba abin da ya boye mana yan kaza kaza kaza ga makomarsu masu kaza kaza kaza ga makomarsu masu kaza kaza kaza ga gidansu masu kaza kaza ga gidansu qur'ani ba abin da ya boye an gane ko yawwa fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya bi hanyar kwarai wanda kuma ya ki ya bi hanyar ba daidai bukata nan gidan guda biyu ne a lahira dama wa inna la nahnu nuhyi wa numitu inji Allah mu ne muke da ikon raya wanda suka rayu ko mu ne muke da ikon matar da wanda suka mutu da rayuwar da mutuwa duk a hannun mu suke inji Allah muna jijjuye mutuwa da rayuwar inda muka so ga mutuwa nan ana yi amma ba ku sanya take ba ba ku san alamata ba ya ake jinta a jiki ba ku sani ba an gane ko Allah ta'ala yake cewa wa nahnul warithuna ai albakuna narisu jami'al khalq Allah ce gaba ɗaya sai na gaje ƙasa ta zamto kamar yadda aka fara ta kafin halittar annabi adamu ba komai a duniyar nan ba kowa Allah ne ke da cikakken iko da mallaka sannan Allah ya halicci annabi adam daga nan zuriyar ta buzu Allah ya yi da mi mallaka wane ce gidana ne nan nan a ce masallaci na ne nan nan a ce shagona ne nan Allah ne zai wannan mallaka nan gona ta ce nan garinmu ne nan ƙasarmu ne wane shine shugaban gari kaza wane shine shugaban gu kaza duk Allah ne ya dirmi wannan domin rayuwa ta yi sauki akwai lokacin da kuma Allah gaba ɗaya zai kwace komai daga gun kowa ya mai da shi gunsa gaban farko duk wa'ansu wanda Allah ya iske sa suka zama shugabanci suka yi mallaka suka tara abubuwa to akwai lokacin da Allah ta'ala zai kwace abin duka shine wa nahnul warithun mu ne zamu gaje kasar kowa sai ya zamto bahi da komai akwai lokacin da kasar za ta zamto ga tanan ga dukiyar a cikin ta amma ba ta kowa bace shine suratu iza shamsu take ba mu labari akwai lokacin da za ga raƙuma suna yau ba masu wa idal isharu wa tilat za ga manya-manyan raƙona da manya-manyan kadarori ga sunan ayashe ba mai su ba mai su yanzu kana fada akan ɗani ɗaya na ƙasa ko ɗani ɗaya wani zai zai sa katanga ba za ka yadda ba to akwai lokacin da ƙasar ma gaba ɗaya za ta zama to fetal ba ta kowa ba ce sarkin noma sai ka yi ta noma a lokacin ba mai alaka sarkin gini sarkin fili ya ka dinga yi akwai lokacin da kowa ma zai tashi ya bar komai a barwa Allah wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza Allah ya ce kafin kiyama ta zama ta tsaya duk abin da gani a wannan duniya sai ya zama bola yadda ka san ka je juji ko ka ga bola wallahi duk abin da ke bayan ƙasa ne ya zama bola in ji Allah in motoci ne suke birge ka suke sa ka ci haram isan zama bola in kuɗi ne in dala ce in wace tsiya ce Allah ce kafin na busa ƙaho a tada alƙiyama kuma ya zama bola yana za ga bola ka kau da kai ba ka so to haka za ga wani abu ka kau da kai ba ka bai ba abin da zai ba saboda ka ita duniyar Allah ya sa mata lokaci lokacin karewa lokacin fana'in ta zai zo abin cikin ta ma lokacin karewarsa zai zo yasa ka ita kafin zankar abin duniya ya halakar da kai in kai haƙuri ita kanta duniyar ma Allah ta'ala ya ce da ƙasiri zan gaje ta gaba daya ana fahimta wa nahnu alwarisun ay albaquna narisu jami' alkhalq summa innal haya wal mamat lam yatruka bal qayyada ita mutuwa da rayuwa Allah bai basu ba sasa kai a'a ya musu kaidi ita rayuwar da mutuwa suna da kaidi ma'ana suna da lokaci hadisi ya ba mu labari tun lokacin da aka halicce ka aka busa mara kana dan wata hudu a cikin yatimarka Allah zai sa mala'ika ya rubuta ma ajalinka bi katabi rizqi wa ajli wa amali wa shaqiyyin aw sahih yasa tana da kaidi wannan rubutun da aka ma a ciki zaka dinga yawo ran da abin kare shikenan mutun ya tafi ba a bar su mutura ba a bar ta tayi abin da ta ga dama ba an fahimta ita ma kanta umari take bi dawwa ne to shikenan sai mala'ika mutuwa ya je dawwa ne banda suwa ne to ko da za ka shekara dubu ba za a ɗauke ka umarni suke bi ma'amuru na ne yadda aka ce ka yi sallah ka yi azumi da su ma ka ake ba su umarni kuma ba su saki su yi wa Allah ɗa'a ba inda za a ciwo mutane dubu za su mutu to iyaka wannan dubun kaɗai za a ɗauka wanda baya cikin wannan layi dubu ba za su ɗauke shi ya sa ƙayyada su ma an musu ƙaidi ba abin da su ga dama suke yi ana fahimta da ƙarshe Allah zai gaje duniya da abin da ke cikin ta duka na'am ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين wannan aya malamai sun mata fassara akalla wajen kala uku sun ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin fassarar farko malamai sun ce Allah ya ce mu mun san waɗanda suka rayu kafin halittar annabi Adam alayhi salam tunda tarihi ya nuna an yi wa'ansu masu kama da mutane ana ce musu banul jan banul jan su ne da mala'iku suke cewa a tijja alufiya man yi su da fiha wa ya suku dima'a wa na nuna sabihu biya mu nika wani ƙaddi suna suna itibari ne ga abin da ya faru da wancan halittu da allah ce zai sanya kalifa a bayan ƙasa kaza da kaza ya suke ce yanzu za ka sanya da zai dinga zubi da jini iya fasadi to waɗancan banul jan rayuwar da suke ta fasadi ce sun kashe kawunan sun yi fasadi yasa suke itibari da rayuwarsu suke fada wa Allah sai ce a'a inni a'lamu wa la ta'lamu to wa'an sun ce halittun da suka rayu kafin annabi Adamu to Allah ta'ala ya san su kuma haka ne kuma duk abin da zai faru da kanka kai yanzu har zuwa ƙarshen halitta na dan adam to Allah ya san shi alimnal mustaqdimin minkum na'am Allah ya san abin da suka gabata da kuma musta'akirina da wanda suka jirkinta masu zuwa ana fahimta abu na biyu kuma suka ce alimnal mustaqdimina minkum mun san wanda in aka ce hayya alal jihad za su fita manzon Allah iya helanta jihadi a fito a taimaki addini za su fito Allah ya san waɗannan kuma Allah ya san musta'akirina masu zama su kifita wanda za su jirkinta su kifita Allah ya san su fassara ta uku suke cewa wasu malaman sun ce wala qad alimnal mustaqdimina minkum fi a'malil khairat mun san masu gaggawan aikin alkhairi a cikin ku duk abin da aka fana alna alkhairi to ba zai kasala ba zai tashi ya aiwatar daidai gwargwadon ikonsa kuma sannan alimnal mustaqirin mun san kasalallu wanda ana ta faɗa sai an maimaita sau uku sau biyar wani bai tashi ya motsa ba to su ma irin wani inji Allah mun san su an fahimta shine wala qad alimal mustaqdimina minkum wala qad alimal mustaqdimina minkum a wala qad alimal mustaqirin hakika mun san masu gaggauta aikin alkhairi ga cikin ku ko waɗanda muka halitta kafin annabi adamu ko masu gaggawa tafiya jihadi duk mun san su inji Allah sannan wala qad alimal mustaqirin sannan mun san masu jinkiri wanda ba su zo ba sai gaba wanda an ci a fita jihadi suke nokewa a gida ba sa fita kawai wanda in an ce ga aikin alkhairi suke nokewa ba sai dukkan wannan ɗaya daga cikin kwanan malamai sun ba da fassara game da wannan wa almutu akirina ila yawmil qiyama na da abin da zai jinkirta daga yanzu har zuwa alkiyama Allah ya san komai ba abin da zai bace masa na'am ayata gaba
وإن ربك هو يحشرهم mm إنه حكيم عليم Allah ya ce wa inna rabbaka haƙiƙa tabbas lalle ubangijinka wannan kaf din da mir ne ya udi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ubangijinka ya rasulullah huwa ya hashiruhu shine yake da ikon tara su ya tada su gaba daya duk wanda ya mutu wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati ma'lum duk wanda ya mutu na farko har na ƙarshe Allah zai tara mu a guɗaya a wani ne sananne a gun Allah shine yana tashin alkiyama an fahimta ubangiji ne ke da ikon wannan huwa ya hashiruhum duk wanda aka halitta to Allah iya da ikon ya dawo da shi a lokacin da ya bukata ba wanda zai buya ba wanda zai dojin a cikin halittun Allah in Allah ya so kowa ya fito daga kabari bayan mutuwa kowa zai fito sai Allah ya ce innahu hakimun Allah mai yawan hikima ne fi sun'ihi a cikin aikace aikacensa sannan alimun bi khalqihi Allah shine mafi sani ga halittunsa duk inda halitta Allah take Allah ya sani an gane ko ai sifata alhikima wal ilm Allah ya siffata kansa da siffata hikima da ilimi ai kamilatan cikakken ilimi da cikakken kuma sani cikakkiyar hikima da kuma cikakken ilimi duk duniya ba wanda Allah ya baiwa cikakken ilimi babu shi yasa ya cike cewa fawqa kulli zi ilmin alim yau a matsayinka na professor sai wani dan secondary ya amfana da kai sai wani abin da wallahi baka sani ba za ka tada ɗalibi ka tada shi har ya zama malami ɗalibinka ne amma an ka je ka sa shi gaba musamman layin addini sai ka ji ya faɗi wata magana da dawa ba ka santa ba domin ita baiwar da sai ka Allah ne ke ba da ita an fahim- an fahimci wannan saboda ka ba wanda aka ba shi ilimi kamili babu shi wa ma utitu min ilmi illa qalila ba abin da muka ba ku na ilimi sai dan kaɗan. kai dai gu kaza Allah dan buɗe ma wani gu ka sani wancan ma dan buɗe masa wani gu ya sani amma cikakken ilimi mai kamala iya ga Allah an fahimta Allah ya san abu kafin ya zo da ya bayan ya zo da abin da zai faru da shi bayan ya tafi Allah ya san wannan kafin a halarci dan adam Allah ya san shi ya zo duniya Allah iya da cikakken ilimi a kansa bayan ya bar duniya kuma Allah ya san ina zai tafi kaga duk basira mai basira babu wannan ba ba- ba shi da wannan yanzu waye zai ba da ilimin ya faɗi yaro kafin a haife shi don kawai shi mai ilimin kimiyya sanar ɗan adam ne ai wannan mata tana da juna to ɗan idan ya zo ya yi kansila a unguwarsu zai yi faɗar wannan ai ɗan idan ya zo sai ya yi kaza a unguwarsu zai faɗi wannan gari yake bai sani ba wannan ƙofar allah ya toshe ba wanda ya santa sai shi an fahimta ko kuma a kaza ne ko kuma a in ya mutu ma ko aljanna zai tafi ko kuma in ya mutu ma wuta zai tafi babu ya faɗar wannan amma allah ya sani tun kafin ya halice ka ya san me za ka yi a duniya in ka zo ya san kwanakin da za ka yi ya san kuma in ka mutu ina za ka je shi ne ilimi kamili kira ba mai wannan kuma sai Allah Allah iya da hikima kamila duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki sai dai wata hikimar iya bayyana mana wata kuma ya ɓoye wata kuma ilimi ya binciko ta an fahimta amma ba abin da Allah zai ba hikima a ciki halittarka akwai hikima yasa akwai wauta ka ga wani kace ni wallahi na tsanuwa ne to ai baka san hikima da Allah ya halice shi ba Allah akwai yiwar kai din su ya taimake ka wani ba ka sani ba Allah ya san kai din zaka tare mai wani bala'i baka sani ba duk abin da Allah ya akwai hikima ya kawo muku arziki akwai hikima ya kawo muku jarrabawa akwai hikima corona ta zo akwai hikima ko an cire tallafi an cire tattalin arziki da me me ake cewa tallafi ko an cire tallafi ai ma tattalin arziki ne ai akwai hikima akwai hikima wata hikimar boyayya ce wata kuma bayyananniya ce ba abin da Allah zai ba hikima a ciki akwai wanda za a koya masa r- rage almubazzaranci ko ba haka bane rashin hankalin nan da ake da ai yanzu ko an ce ma kai ba za ka yi ba kaga an koya wa an su hankali wa'ansu kuma an rage musu almubazzaranci da kana samun wadata to kowa a unguwar su ya san ka samu wadata a yi abin da out of bukata ne a yi ta hayaniya don kawai wani ya samu kuɗi a gayyato makaɗa mawaƙa ana ta ihu a gari to sai Allah ya riƙe kuɗin ba zai zo ba ko kuma in ya zo ɗin ya tsawwala masa tsada akwai hikima da in ka je ga amci abinci a gida an yi baje-baje da shi yara sun ci a nan sun tsugunna a can sun zubar a can an tattaro dabobi suna ci an tattaro an kai bola ya zuba akwai hikimar rage almubazzaranci amma da wallahi in ka je wani gaga yadda yara suke cin abinci in an tattara abin da suka ci din shi kansa abincin wasu ne to amma yanzu babu ko ko mutum ya girki a yi abincin da wajen bukata ne kaga ya rube ya lalace da ibo azbar duk da yin wannan rayuwar ashe wajata in ta yawa ita ma matsala ce tana haifar da almubazzaranci tana haifar da rashin tausayi to amma a yanzu duk mai hankali ya san irin rayuwar da ake ciki kuma hakan ya koya wa wa'ansu su san halin da yan uwan suke ci su taimake su ai da ba su sani ba dan ana maganar babu masara wane ne wane ne wallahi wani duk bai sani bai dauka labari yake amma yanzu abin ya zo ka sani yayi kuma zaka kai kana da dama dama akan wani Allah zai kara ma imanin ka taimake shi akwai lokacin da ake ake faɗa wani shugaban kasa ko mai kuɗi ne ake faɗa wai buhun masara wai ya kai dubu hamsin ake faɗa masa tun a wancan lokacin ita duk girman sa wai duk girman sa a dubu hamsin yake iya gani wai yayi sauki ma tun ba wancan lokacin shekaru da yawa kaga yanzu zai san lalle dubu hamsin din ba wasa bace ba ba wasa bace yasa Allah iya da cikakken hikima akan komai duk abin da Allah ya ka zuba masa ido kawai kai dai ka roki alkhairin sa kuma ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin sa abin da zaka yi kenan duk abin da Allah ya kawo a rayuwa to ka roki alkhairin sa gun Allah kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin sa abin da zaka yi kenan ka huta amma ba wani bakon abu a gun Allah ba abin da zai kirkira da kansa ya zo ba da sanin Allah babu shi duk abin da ya zo ake yi wala da sanin Allah ba abin da wai zai iya zuwa ya kutso ya yi kutse Allah bai sani bai ya zo wala babu shi ko na alkhairi ko na shari babu shi duk abin da zai faru da sanin Allah kuma akwai hikimar Allah ya sa manzon Allah yake cewa Allah iya cewa wani iya zagi na sai manzon Allah yake ce Allah ya zagi dan adam ya zage ka yake ce iya zagin zamani kuma ana daha ni zamani da Allah duk abin da yake gudana cikin zamani da tsayina da hikima ta yake gudana kai wannan zamanin me yake da wannan zamanin ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka wallahi ba magana riba ce abinda Allah ya kawo roƙi alkhairinsa ka nemi tsarin sharinsa daga Allah kuma duk wannan ɗanɗana aya da ake yi kuma Allah cikin kima sa wani bai taɓa samun walwala irin ta wannan lokacin ba ana samu kaga dai majoritin al'umma wahala ake sha amma wallahi akwai wani wanda zai ce ma wallahi bai taba jin daɗi irin wannan shekarar ba kuma bai taba samun abun duniya irin na wannan shekarar ba Allah ke nan innahu ala kulli shay'in qadir wani iya kuka wani iya dariya wani iya shan wuya wani iya jin daɗi to haka Allah ya tsara duniya duk abin da yazo da hikimarsa da ikonsa yana innahu hakimun alim na'am ayata ga mal
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون Allah kuma zai kai mu duniyar halittar ‘ya'yan Adam. Allah ta'ala ke cewa, wala ƙarƙa laƙanar insana, maƙiƙa mu ne makalici ɗan Adam, Adam, alaihissalam, ana nufin annabi Adamu, alaihissalam, min salsalin aitinin yabis, daga taɓo bushashe, kalfakhar, kamar da za ka iya ƙwanƙwasa shi ya ba da wani sauti. An fahimta? To, malamai sun ce wani gun Allah ya ce, mun halicci himin turabin wani gun kuma a min dinin wani gun kuma min salsalin kalfakhar duk wannan ya zuwa ƙur'ani to sai malamai suka ce to da wace ƙasa Allah ya cakuɗa ya halicci annabi adam taɓon ne yi ne hama masnun ko salsalin kalfakhar ko busheshen taɓo ne ko turab ne ko yashi ne da wanne Allah ya halicci annabi adam tunda kowanne ya zo a ƙur'ani sai da malamai suka ce cikin hikimar Allah kowane ɓangaren wannan nau'in na ƙasar Allah ya yi amfani da shi ya cakuɗa sai halice annabi adam an bayyanta shi ne masu yake shi ne masu ke cewa shi yasa ƴaƴan nasa da zuriyar tasa ba kala ɗaya bane akwai baƙaƙe ba maki a wajen taɓa taɓan aka da ce su da farare ba maki wajen yashi yashin ne da ba ma ki zo kuma da wajen kalfa kar din ne yasa yan adam din ba ɗaya bane akwai alankosa akwai mai karfi akwai fari akwai baki to duk wannan kasashen Allah ya ce kalfa kar hama in masnun turab nau'in kasashen nan to Allah ya caku daya da ci adabi adaba an bayyanta wannan istinbadin wa'ansu malaman ne yasa mu zuriyarsa ba a yi mukala ɗaya ba wa'ansu turawa wa'ansu baƙaƙe an gane ko wa'ansu jajaye wa'ansu dogaye wa'ansu guntaye ga sunan dai Allah sai amfani da nau'in ƙasa wannan kalolin da Qur'ani ya faɗa kuma ya zuriyar ta sama suka zama to haka wallahu alam shine min salsal min hama'in masnun daga salsal shine ya tabo dinin yabis kalfakar tabo bushashe mai kama da in ka kwankwasa zai baka sauti yasma'a lahu silsila ay saut wanda zaka iya jin sauti da shi izanu qira idan an kwankwasa shi an fahimta min hama dinin aswad hama shine tabo baki shine hama kamar taban da ake ebowa karkashin ruwa za ga shi baki ne ko mai mai danko danko shine hama in masnun masnun ay mutaghayyir lam lam yaj'al al hayatu fihi illa akir marhalatihi wanda shi wannan hama masnun za kamar an rina shi haka ya sha bamban da wanda yake waje waje ya fi haske amma taɓan ƙarƙashin ruwa duhu gare shi shine hama il masnun to da wannan yanki ko nau'i na ƙasa da Allah ya ba mu labari a Qur'ani to an ɗebo irinsa da nau'in irinsa aka cakuɗa aka halice da biya da mara isra daga nan sai Allah ya ce
والجان خلقناه من قبل من نار السموم
Allah ce wal janna ai abal jan uban aljanu asluhum allazi huwa ka adam fil insan shi ma kamar a ce adam abul bashir to jan ko iblis shine abul jin an bayyanta shine uba ga dukkan wani aljani da yake bayan ƙasa to shi kuma khalaqnahu min qabl ay min qabli adam an fara halittarsa kafin adamu alaihi salam min nari samu shi da wuta aka halice shi hiya narun la dukhana laha wuta ce da bata da hayaki da ita ka halici iblis abul jahl an gane ko chamfadu fisa fis fil masam an an an an gutsuro wannan yankin wutar da bata da hayaki da irinta aka halici iblis abul jahl yasa wani gun yake cewa ta yaya zan zan gaida annabi adam bayan ni kalakata ne min darin wa kalakata wa min din ni an halice ni da wuta shi kuma an halice shi da ƙasa an fahimta kaga girman kai da hasada ta shiga kuma kiyasin da ya ma kiyasi ne ba ɗin ji malamai da ƙasa da wuta wanne ne ɗan adam ya fi amfanuwa da shi kuma ƙasa ne in ba ƙasar ma ba za mu rayuwa ai a ita muke gidaje a ita muke tafiya a ita muke rayuwa amma wuta fa amfaninta ɗan lokaci-lokaci ne a cikin mutane ɗan lokaci-lokaci ne kuma akwai lokacin ma don an aka sai take zama bala'i yi ta ƙone ku ta ƙone dukiyoyinku ta ƙone al'umma gaba ɗaya amfanin ƙasa ga ɗan adam ya fi na wuta kaga ƙiyasa ma da ce ana kairun minhu ƙiyasi ne batsili ƙiyasi ne rusheshen ƙiyasi ba zai kwatanta amfanin wuta da ƙasa ba ƙasa ta fi amfani ga al'umma da ita ake noma abin da za a ci da ita ake hawa a tafi kasuwanci ita ake hawa a tafi garuruwa an fahimta ita ake hawa a tafi sada zumunta duk da ƙasa ake wannan ita ce masana da rayuwa ta mu gaba daya to Allah ta'ala ya ce shi aljani ko abul jan an halice mai nari samu daga wuta marar hayaki ita kuma Allah ya so yayi hikimarsa yayi ikonsa yayi kudurarsa sai aka halice iblis kuma shine kuma duk abul jan duk wani aljani da kake jin labarinsa da wanda ma baka ji to iblis ne ubansa kai mai duk dan adam kuma adam ne abul bashir ana fahimta daga nan fa
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا Hmm.
إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون Allah ce wa iz ai malamai sun ce ana kaddara wazkur a bayanta wazkur iz qala rabbuka lil malaika ka ambata musu lokacin da ubangijin ke cewa mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci wani mutum zan halicci dan adam mutum kenan min salsalin daga tabo tabo mai biyabis kenan dinin yabis min hama masnun kuma daga tabo wanda yake cakudadde da da launin baki ai addinul aswad Allah ce zan yi amfani da wannan yanki kasa guda biyu zan halicci bashar ɗan adam Allah yake sanar da mala'iku wannan an fahimta kaga Allah shine ala kulli shay'in qadir ko bai sanar da su ba iya da iko ya halitta an fahimta to amma wannan iya nuna mana kyan tsari mulki irin na Allah Allah ya halicci mala'iku da ikonsa ya wakilta su akan ayyukan suna yi to sai Allah ya sanar da su kuma ga abin da yake so yayi kai ma ko kana da yara ‘ya'yanka ne a yaranka ne a ofis yaranka ne a shago yaranka ne a kasuwa to an za a ƙara wani investment ka kafa ka sanar da su to ku zo ku zo ku zo ba akwai guka za za mu buɗe reshi za mu kai su wani suwa a akwai guka za mallaka na ne yanzu na mallake shi a matsayin ku na abokan aiki na mataimaka na ku sani abu ne mai kyau wannan za su ƙara sakankancewa da kai akan kana martaba su kana girma su amma wanda kake aiki karkashin su kuma ka ji labarin wani abin sa a wajen wani to sai ka ji bebe da kiran adam an fahimta to kaga Allah iya koya mana wannan ne iya da iko yayi komai ko ya sanar ko bai sanar ba amma sai ke sanar da mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ya ku mala'iku na ina sanar da ku zan yi halitta zan halitta dan adam wanda ya sha bamban da ku da yawa amma sinadarin halittarsa gashi gashi gashi da nau'in ƙasa da taɓo zan halici shi daga nan mai suka ce فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
Allah ce fa iza sawaitu wa atmamtahu lokacin da na cika halittarsa na gama shi na gama halittarsa wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa rai daga gare ni wannan min din ba ba ba ta ba idiya bace an gane ko min ce sila Allah ya ce na sadar da umarni na na busa masa rai an fahimta kamar yadda yake faɗa maga annabi isa ne alaihi salam wanda yake cewa na halicci annabi isa daga gare ni wannan min ɗin suka ce ba wai jikin Allah bai amfani da wani sassan jikinsa ya halicci annabi isa a ikonsa ƙudurarsa isa aka halicci annabi isa alaihi salam min tana zuwa da larabci wajen gida bakwai akwai min tabaidiyya akwai min sila akwai min za'ida duk tana larabci yazo da wannan in min tazo bai nuna ma akwai min kuma daga kaza bai nuna ma cewa akwai alayi ɗaya min take wanda suka dawo min tabaidiyya shine suke fassara kamar halittar annabi Isa kamar daga Allah ne daga jikin Allah ne wal iyaz billah kuma haka bane yasa min tana da nau'o'i a larabci da yawa an fahimta ka ganin ma da ce min ruhi ba wai waye daga ransa ba shi Allah ya halicci annabi Adam a na halicci annabi Adamu daga iko la ni na bada umarni aka busa masa rai shine fa iza na fakatu fihi min ruhi idan an busa masa rai da izini na inji Allah faqa'u lahu sajidin ku je ku gaida shi an fahimta ku je ku gaida shi inji Allah ya ce wa mala'iku idan na kammala halittar annabi adamu na busa masa rai to ku je ku gaida shi wannan gaisuwar biyayya ce daga Allah umarnin Allah ne an fahimta ai kamar kai ne mai gidanka zai ce dan wannan kaiwa wancan ka je ka bashi ko ka je ka gaida shi kaga zuwanka da gaida shi da bashi abin da zaka bashi umarnin mai gidanka ne ai wai wai Allah ma baka san wancan din ba baka san shi ba amma sai ka je ka mutunta shi ka martaba shi ka bi umarnin mai gidanka haka Allah ya ce shi yasa duk abin da Allah ya ce akan wani to karka duba wani Allahn da ya ce ai za ka duba an fahimta Allah ya ce tausayawa maraya tausayawa miskini tausayawa waye to Allah ne ya ce kai umarnin Allah zaka duba ba wai shi mutum din ba shi yasa shi dan kuma ya kasa fahimtar wannan sai ya dauka gaida annabi Adam din kamar ana so a fifita Adam ne akan su su kuma la'iku da ke laya suna lama amar humne sai su gane bikai da annabi adam biyayya za su yi wa mahalicinsu ai kai ma an ce akwai lokacin za ka biya matar ka aiko kamar ta hidima tsoron ta kake ji ne ai nauyi ne da Allah ya dora ma zaka sauke ai za ta ma ka za ta bata ma rai amma dole ka mata abinci dole ka mata magani mata da lafiya wannan abin da zaka yi ba dan zakin ta zaka yi ba dan Allah zaka yi in kuma baka yi ba kuma Allah sai ya kwace ya kwato mata haƙƙinta a jikinka ai an fahimta to mu gane in Allah ya ce ayi abu to girman Allah zaka duba ba ɗan adam ɗin da aka ce ai abu kansa zaka duba ba Allah zaka duba wani ai haƙuri wani ya ɓata mai ai haƙuri to duba girman Allah ka yi haƙuri ba tsoronsa zaka ji baka ce na haƙura dan tsoron ka a'a sai ka haƙura dan girman Allah kuma shi zai maka sakamakon masu haƙuri fa iza sawaituhu wa nafakatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin sai Allah ya ce ku gaida shi ku je ku gaida shi shine sujudi inhina ku je ku duka ku gaida shi inji ni inji Allah an bayyanta ba sujuda bace ta kai goshi ƙasa su je su runko su rakwafa ko dai su irin gaisuwa ta ta rankwafawa su gaida shi wannan kuma an ce a wancan lokacin halal ne kaga mutum ga duka masa gaida shi halal ne da kullun ji Allah minkum shir'atan wa minhaja da kuma shari'ar manzon Allah ta zo ya hana wannan din aka ce ba wanda girman sai kai ka rankwafa ka gaida shi ba sai dai in iya zaune ladabi ne ka zauna ka gaida shi iya zaune akan kujera kuma gibansa ka zauna assalamu alaikum kuma daga cikin ladabi musamman muna da sabon matasan yan izala ko duk wanda ya fika shekaru to a ladabi idan ka je kai sallama za ka yi masa assalamu alaikum amma ba za ka mika masa hannu ba sai dai in shi ne ya mika ma hannu sai ka karba shi ne ladabi kenan amma ka fara mai sallama shi ne haƙƙinka ya ce wa alaikumus salam sannan ya miƙo koma hannu sai ka miƙa masa amma malaman lalabi sun ce duk wanda ya girme ka karka miƙa masa hannu kai dai kai masa sallama in shi ya fara miƙo koma hannu sai ka miƙa masa iya cikin adab fil islam an bai wannan to mun koro magana kuma suna ce lokaci yayi dole za mu samu tsaya nan insha Allah amma kissar ko ma fara ta babi ba saboda haka za mu dawo daga kanta sai mu ci gaba insha Allah gobe abinda muka faɗa daidai Allah ba muladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana addu'a ga mu ga mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya gafarta mana mana addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tafarki madidici Allah ka dora mu akan tafarki madidici Allah ka raya mu akan tafarki madidici Allah ka karɓi rayuwar mu kan tafarki madidici ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya da imani wannan matsan tattalin arziki da rayuwa da ake cikin sa Allah ka mana ƙarshen sa Allah ka yayyafa wannan bala'i ruwan sanyi Allah ka saita mana wannan rayuwar ya Allah Allah ka yi riko da shugabannin mu wajen aikin alkhairi Allah ka fahimtar da su aikin shari'a su guje shi ya Allah Allah ta'ala ka samu lafiya mun yi lafiya kafin malam mai karanta kaduya karanta akwai tambayoyi da na tafi da su jiya mai tambaya ta farko ya ce ya je masallacin juma'a ne zai yi sallatu ya je a makare sai ya samu wani titi haka sai ya shimfida abin sallarsa zai yi sallah kuma sai wata mace ta zo ta wuce ta gabansa to menene hukuncin sallarsa hadisi ya tabbata cewa duk mutumin da yake sallah ba su tara a gabansa mace wanda ta fara al'ada mana ta kai girman da ta balaga a shirya da kuma jaki da kuma bakin kare inda sun wuce ta gaban mai sallah ba su tara to sallah su taro shi hadisi ne mai inganci mazan Allah ya faɗa inda ba su tara a gabanka mace ta wuce ta gabanka ko bakin kare ko jaki to shi kenan wannan salar ta rubuce to wannan babu shakka ya yi tambaya mai muhimmanci amma duk inda musulmi yake to sallah ita ce mafi girma cikin aikin da zai wa musamman juma'a ka tattale ta Allah ya baka lokaci me kake yi me shigaltar da kai har harabar masallaci ma ba za ka samu cikin masallaci ba za ka samu ba harabarsa ba za ka samu ba sai ka makale a wani lungu yanzu in kuɗi ake rabawa a masallacin aka ba da taimaka za ka makara ai ba za ka makara ba saboda ka akwai malaman ma kamar maza bare ma amma da in dai masallacin juma'a ne kai sallah a gaba ko ma wani masallaci ne kana gaba liban bakar sallah sun faɗi wannan sai dai gefensa da gefensa da bayansa haka suka ce so daga in dai kana sallah gaban ka ba su tsira mace ta wuce to hadisin manzon Allah zamu dora ba sallar mutum ta ruguje kawai sai ka saki azhar a matsayin wannan juma'a din wannan shine abin da ya bayyana gare mu gaskiya mun kuma da wani mai fitar bayan wannan to hadisin manzon Allah ne ga abin da ya faɗa wallahu a'lam kuma ya ce a tashi da addu'a suna buƙatar addu'a game da wasu matsalolin rayuwarsu wannan kuma yana tambaya ne game da hukuncin fitsari a tsaye har ma ke shi idan ya tsuguna ya yi fitsari wa iya tashi kuma ya ji wani abu iya zuba amma in ya yi a tsaye shi kenan zai ji gaba ɗaya ya gama ba ma ki yara ya irin wannan ko ko a wajen ogomo shi rayu watakila to fitsari a tsaye akwai larurar da za ta sa ta halatar ma da shi in har gunda kake ba da matsugunni ko in ka tsuguna kayanka za su ibi najasa ko gune wanda ba ka damar tsugunawa a kwan hankalin ke kwanta malamai sun ce ya halatta kai bisa larura amma in da gu wadatacce keɓantacce da za ka iya tsuguna cikin kwanciyar hankali to tsugunan ya fi alkhairi kuma ita shari'a tana da fiye da urfi al'ada kenan urfi al'ada kaga mu nan a al'adarmu a galibiya manyanmu malamanmu shugabanninmu duk tsuguna suke ke fitsari ko ba gaskiya bane a al'adance ana aga wani iya fitsari a tsaye sai a muna na mai zato ko ba gaskiya ba sau daga duk kuma abin da al'ada ta zo da yi matuƙar bai ci karo da addini ana bin sa sau daga ina baka shawara yin fitsari a tsuguna a rayuwar mu irin tana ya fi mutunci kuma ya fi korewa mutane shaku game da kai kuma akwai annatar ai da asaltu da ake wajen matso al'aura da tatse ta yayin fitsari dama ba daga yin fitsari zaka zuba ruwa ka tashi ba dole zaka tafi da lunguncin ai ka je a koya ma yanda ake tsarki a shari'a in kai fitsarin ba da gaggama fitsarin zaka tashi ba ana kokarin ayi nataro da salatu a tatsu fitsarin a matso a zakarin har ka tabbatar ka girgize ba wani abu sannan kai tsari ka tashi haka ake yi kansa tsarkin makaranta guda ce ka je ka koya muna baka shawara ka je ka samu malamai su koya ma yanda ake tsarki wannan zai zama mafi alkhairi gare ka insha Allah wallahu a'lam wannan sune tambayoyin da aka rubuto na tafi da su je insha Allah Allah ta'ala ya samu dashi akwai wani magana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar muna yi wa malan addu'a Allah mai da shi gida lafiya Allah kuma ya saka malan da alkhairi Allah ya kara masa kwarin gwiwa duk wanda suka zo wannan masallaci Allah mai da kowa gida lafiya alkhairin da ake rabawa a wannan gurabi Allah ka sa da mu a ciki wannan wata mai tarun albarka da gafa da gafara Allah ya sa muna cikin wanda za a gafartawa wanda za a yanta a wannan wata mai albarka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة